إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan waga sha Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwar mu da ku a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka ‘yan waga shi da yau muna 26 ga wata na Shawwal hijira shekarar 440 daidai wanda ya dace da 29 ga wata na shida shekara 2019 kamar da aka saba yan wansha za a kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel za a kira lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 koko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mun muwafaka بسم الله لون إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan mai tambaya na farko wata bayar Allah ce take da tambaya kamar haka tana tambaya ta ce jinin haila ne ya zo mata da azar to idan ta yi tsarki wai za ta rama azar ko kuma har la'asar ko koya za ta yi wacce za ta rama na'am to da farko dai wannan insha Allah kamar da yadda tambayar take mace ce a zuhur ta yi kahin ta yi sallah a zuhur sai jinin al'ada na mata ya zo mata ɗanwa masa'ala zawar jini a irin wannan lokaci kenan sallar wannan tun da a zuhurkin lokacinta ne bai huta ba kahin ta yi jini ya zo to ko da ta ƙare jini ba magana ramuwar wannan a zuhurkin da la'asarkin wannan dai kwarin lokacin da ta jini kun za ta sallaci sallar da jinin ta ya kare ba ta rama ba ta koma baya don sallar ba ta huce ba tana cikin halin tsaki gidan ba ta rama wannan sallah ta kaice ta azur balle la'asar
na'am to sai wani bayan Allah shi kuma ya waya cewa ina hukuncin mutumin da yake auren hannun shi har ya zubar da mani to nan uwa masala ce ta samari a yau rashin armi ya kawo wani al'ada tana yawa ta wasa da al'awar abu da sha'awa hatta kama ga wasu mata suna irin lamari abu ne sananne yin hakan haramu ne ko me hujjar magabata ko malamai kan haramta wannan abu Allah subhanahu wata'ala ya ambaci masu imani walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a dhalik fa ulaika humul adun Allah subhanahu wata'ala ya baci masu imani ya musu yabo cewa wallazinhum li furujihim hafizun sune waɗanda suke kiyaye farjinsu ma'ana gabansu suna kare sha'awarsu illa ala azwajihim inda suke sabke sha'awarsu kenan sai ga matansu aw ma malakat aymanuhum ko ko bayinsu suka mallaka sai Allah ta fa innahum ghairu malumin wa'annan ba mu zargin su ka biya sha'awa wajen matarka wajen baiwaka har ma annabi ya bar labarin za a baka lada ma hai wani cikin sabai ya rasulullah ya za a yi a yi maganar mutum ya biya bukata ta sha'awa kuma a yi magana ba shi lada sai manzala ce mishi to ina tambaye ku inda wannan sha'awa da ya biya ta halak da aka ce za a ba shi lada kuke mamaki to ya ce inda ya biya sha'awar haramu za a ba shi zinin tsace kwarai to haka kuma biyan bukata ta sha'awa ga iyalanka za a baka lada tabbas na haka kenan ya ce wanda suka biya bukata masu imani ba sa biyan bukatar sha'awarsu ne ga matansu ko bayansu wannan kuma ta ba mai zarginsu amma sai Allah ce fama ne ba ta gawara zalik duk wanda ya nemi biyan bukata bayan wannan mai bayan wannan matakka bai waka ke wanda ya biya sha'awa ba ta wa'innan ba Allah ce fa'ula ika humul adun wannan su ne yan ta'adda yan taka doka yan ƙetar haddi kaga nan wannan shine hujjar malamai magabata da suke haramta mu'amala ko wasa da hannu wajen biyan bukata abin da annabi sallallahu alaihi ce mutum har in ya kai sha'awa to a yawaita azumi aka ce a ya arme an bai wa annabi ce a yaka azumi azumi na yana rage sha'awa shine kurin abin yi Allah ta muke mu amin malam sai wani shi kuma yake tambaya kenan tambaye shi kurin amsa shi haramu bai bai bai dace ba haramu laihi
na'am sai wannan shi kuma yake tambaya yace mutum ne ya yi taimama zai yi sallah to bayan ya kare taimama kuma sai ya samu ruwa wai yaya zai yi ci gaba zai yi ko kuma Wanda- a aiki zai da ruwa wanda ya taimama ya yi sallah kuma daga baya ruwa ya zo ya yi aiki da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala lam ta ji duman fata musa idan ta yi ba in ku samu ruwa ba ku yi taimama kenan kamar da ta imama da cikin wadaka na magana duk wanda ya sallah da taimama ya yi aiki da abin da Allah ya ce ya yi, ba magana ya sake sallah dan za mu ga cikin wata malam har ma iya magana ko da kana cikin sallar ruwa zo ka yi aiki kai a yanzu da wani abu da Allah ce kai babu ruwa ba mai ce ka ci da sallah ga balle haka ka da sallah dan gaskiyar magana wanda ya taimama ya sallah ko da ruwa samu daga baya ba magana sake sallah sallah ta huce an yi ta yanda aka Allah shi ayi ta
na'am to sai wani shi kuma yake tambaya wai a cikin kwanukan nan da suka yi rage na sha'aban mutum ya iya ci gaba da eh, ra- eh, yin wannan sarki shawar.
wata eh, sittin shi ne muka yi magana ayi amma ai sauran wani hudu uku ne hudu ne mako uku ne masu gaban nan sauran ka uku misali kana ayi shawwal ba uku ne ko hudu saura ba har iyaka hudu ne yau tun da shida ne ko Na'am.
kenan hudu ne in ma ya talatin
to sai wani kana iya takaici in akwai sauran azuminka Na'am, to sai wani shi ma yake tambaya ce wai Allah shiga ta mala ga abin da yake tambaya ce wai mai mutum zai yi domin ya sami yarda Allah.
shi dai eh, na daya Allah subhanahu wa ta'ala a nassin ƙur'ani ya sanar da mu hanyar samun soyayyar shi ya ce ƙul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ta gaya musu in Allah ba annabi umarni gaya mu- gaya mutane in kuntum tuhibbuna Allah in har kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni idan kuka bi ni yuhibbukum Allah sai Allah so ku kuma kenan jigo na samun soyayyar Allah da nassin Qur'ani karara biyayya ga manzon da Allah ya aiko fattabi'uni biyayya kaga me bi bai shiga gaba bi yake abin da aka ce yayi yayi ya bari ya bari duk mai son samun saken soyar Allah yayi biyayya sau da kawa ga manzon da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ya ka samu soyar Allah subhanahu wata'ala wannan shine a jumlace kuma wannan hadisi kudusi annabi ya magana cewa bawa na baya gushewa iya kusanta ta da ƙarin ibada da nafiloli har in so shi kenan yawan ibada farilla bayan nafila iya sa bawa ya ƙara kusantar Allah kiran waƙowa a buɗe ya san samun soyayyar Allah ya yi biyayya ga manzon da Allah ya aiko an ce biyayya kenan kai bi kake baka kaba shiga gaba dan ka sace mai da yan wa'ad anan hadarin bid'a dan bid'a kaga shi shiga gaba yake ba a ce bai ya zai shi ba ba wanda ya ce mishi shi ne hadarin bid'a yan musa gane da musa gane hadarin bid'a shi dan bid'a ba bi bai yake a shi ma na shi yake sai dai a bi shi imma almajirin shi imma ɗan shi ko na shi bi shi shi bai shi ba shi kuma hakikan abin da ake bukata kun kai ka bi ittabi'u Abdullahi bin Umar ke cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu Abdullahi bin Umar ke cewa iya kiran wancan zamanin al'umma ta wancan zamanin shi cewa ku yi biyayya liban alman tabi'ai ittabi'u ku bi wala tabtadi'u kada ku kada ku kirkira ku yi biyayya kada ku kirkira yace faqad kufitu an san muku da komai kurin kai naka bi ne kuran wannan shine samun sayar Allah ka yi biyayya ga manzan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wannan shine yan uwa mai san biyayya samun sai Allah kuma takaice kun ya da ga Allah ya da ga manzan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ya ko kace gaba na'am sai wani shi kuma yake tambaya cewa mace ce tana naƙuda lokacin sallah kenan da ta fara sallah sai ta ji naƙuda sai ta yanke sallar ta ta yi likita amma ba abin da ya zo mata lokacin sai ta ta yi likita kuma da ta aihu kuma ta rama ba wannan sallah waya ne wannan matsayin sallar ta to inda da hankalin ta lahi ta tuba ga Allah kwarin in dangam ne da hakuri ta kula da kwanciyar ma hanya ta ida amma dai sallah ba barin sallah ko da hali sallah mutaka mutun da hankalin shi zai yi ta ko da tana kwance ne a gadon likita lokacin sallah inda dama tan babu dama za ta bakin kokarinta ita sallah ba a barin ta mutaka idan jini bai zo ba na aihuwa ko aihuwa ba ta zo ba halla ba a barin ta ala kulli hal ko da mutum iya kwanci a gadon likita ya baƙe-baƙe an sa mai karahuna ko'ina matuƙa da hankalinka za ka yi ta ko da baka motsi bakin bakin alamala ta fata wula masa ta'atun wajen wala baki iyawarka la yi kallifu lau nafsan illa wasu a Allah bai ɗora ma rai he abin da zai iya annabi sallallahu alaihi iya cewa in ka yi sallah a tsaye in ka iya yace idan maka iya ka yi ta azumi ita muka ya kai ta a kwance kenan wannan magana sallah ko a kwance an yi ta ko ba ita shi wannan shine ta kuskure ta bari kai dangane kun ta tuba ga Allah abinda shi gaba kun shine abin hudu mata na'am sai sai tambayar shi ta biyu ya ce wai kamar mutum ya tsaye zuwa makabarta kamar nashi wanda ya san kabarin shi ne ya ta dame shi ƙasa kuma ina hukuncin runguma kabari a ana mishi addu'a
to shi dai ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahaitukum an ziyartar qubur fazuruha fa inna tuzakirukum al-akhirah da da farko lamar yace yana mu ziyarar kabari saboda kusan wata karni wata al'umma masu bauta kabarra sai hana yace amma a yanzu ku ziyarci kabari zuwa ziyarar kabari iya tana maka lahira kaga kenan wurin wasuwa ne to cewa tara ƙasa a kabari bi halitta ƙasa da ba tashi ba za ka haɓa za mu kwanta abin ne wani in kowai shi iya tula ma kabarin ka kanshi wuta ka kanshi ƙasa haɓa da mu kwanta ya da da kullum da ya cika da duk kuma ya gargarin kabari yanda aka bar ta ka bar ta kura ba a san ɗo ƙasa wadda ba ta kabari ba a ɗora sama laihi ne ka bar shi yadda yake kura an haka za a yanwa duk garin nan ko gari man za a kabarin su gari sai gari guda amma wannan shine yau wani abu ne an sa wannan kabarin ya rushe ya rubje can kwambi abin ne wannan haka ake hatta a kabarin baƙi na kan sahabbai na kan sahabbai dubunai ba kabarin da ake tara ma ƙasa don kabin ne kwana yake kuma kwambi a sa wani auren ba a tara ƙasa a kabari gaskiyar magana kuma da magana runguman kabari me ka runguman kabari shi na farko dai na kabari ba a tambaye shi ma bukata yake wanda yake bukata za ka roƙe shi ka roƙe gawa a makantan ba roƙon mutum shi ma bukata ke mai addu'a ba a wa na kabar ba a roƙon shi ma bawa ne ya mahi ka bukata don ka kana dama ka roƙi Allah ka yi ibada ka yi kaza na alheri a sa amin zalinka shi ba shi da shi an yanke mai komi na kabarin wannan da kake wa roƙo ya hi ka bukata kuma kuma za ka roƙe shi sai dai ka mai addu'a shi za ka ma addu'a Allah gafarta mishi Allah shi kanshi Allah ka mai addu'a Allah mai rahama amma magana ka roƙi na kabari kamar mana cewa ma ba magana roƙi na kabari ba ka ce addu'a ma ba a yin ta a wurin kabari matsala ce ya saba ma aikin magabata iya cikin ƴaƴan da suke kai mutum zuwa ga shirka ga Allah daga na ke huce roƙon mai kabara me yasa sai kabari za a roƙi Allah babu wani magana zawwa addu'a ma a ce kabari kabari za a yi ta ba yi amma mai kabarin shi za ma addu'a an zo shi ke buƙatar addu'a Allah sa an gane na'am to sai wani ba Allah yake tambaya wai a wani hali ne ake cewa zargi ya shiga tsakanin mata da miji
yawan hali haka yake ta mana hausa ce kuma kuwa san zargi mai zargi ko hadiji yau zai kawo iya ganta ta a wani wuri ganta ko ya fito da ganta da wani wani abu da ba iya kayyade zargi abu da yawa da zai kawo tuhuma ce ka zai ka zargi tsakanin mace da miji illa nan akwai wani kuskure da mutane ke yi da maulanka ba a littahi ba wai hamada ya mata ma tambaya wai idan mijinta ya mata tuhuma armi ya lalace yan uwa ba dukkan tuhuma ba da miji ke wa mata ke bata armi akwai lalle zai bata zamantakewa a ce namiji iya zargin matar shi zai iya bata zamantakewa amma zargin da yake haramta armi armin ku ya ɓaci sai zargin da ya hudi kuma aka je gaban shari'a ko da an je gaban shari'a armi bai ɓaci sai an yi li'ani sai an yi tsino na guda hudu da neman la'antar Allah ko tsinuwar Allah kowa ya rantsu ya kare kanshi shi in yi rantsuwa ce ga tana zina ko wannan ba mana shi ita ta rantsuwa ta ce wallahi ba dan shi ne ni bai zina ba aka rantsuwa aka ita ta hushin Allah yana tsinuwar Allah wannan idan aka kare shi ne aka ce tsakaninsu armi hal abada ko da su biyu suka saura a duniya amma kurin iya zaginta iya wani abu ta yi ko ya ta je wani wuri ta jima ko ya ta ce wani talabe ko ya ganta da wani ko ya ta fito da wani gida zagi ne ya shiga ya shiga ya tuhume ta ya za a ganta da wani ya gama ta misali kana ta ya gama ta fito da mota wani ya ko baka yanzu na kai da ai baka baka baka da ko kana ta ya ta fito da wani gida wani ba gidan ka sani ba wannan ya ce wannan zargi na zuciya za ta ƙi yarda da tasarrufinta wannan kuma bai kashe armi hedi a ce a bincika mai kawo haka to annan ko da ya zargi da takata ko da ya zargi ruwan zargin ba ce a tun da ya ce mini bai da ni ba ya gani haka za a babu armi ba haka bane ba wannan zargi a yi ƙoƙarin kuma kullum lalle bai bata armi amma idan mace miji na mata irin wannan tuhuma ba a zama haka nan kurin a ƙyale shi kenan rayuwar armin za ta yi wahala idan akwai tuhuma dole a yi ƙoƙarin wannan abin da yake a zaman a yi bayani me yasa yake tuhumata me yasa kake tuhumata an wani abu ne wanda yake kato a yi bayani ya gane a yili in duke zuwa ki hasa zuwa wurin in suke mamada su bai su ki hasa mamada su ki ɗauke shuba ga mijinki wajibi ne ki kai zai samu nutsuwa game da ki kake da kuma a ci a shi ke ta zaman duniya akwai matsala a yi ƙoƙarin ture shuba aiki kyau zama amma zargi haka kadai bai bata armi sai an kai gaban shari'a kuma gaban shari'a ma sai an yi rantsuwa kowa ya rantsi
na'am malam sai wani yake tambaya cewa mutum ne jikin shi yake kaikai kuma je likita ma an ce mishi cewa kai sa ruwa a jikin shi wai ya iya yin taimama ya sallah ko ko ya zai yi wajen magana eh shi duk abin da zai hana kai aiki da ruwa imma ruwan zai ƙara ma rashin lahiya ko ta yi jinkiri an baka dama ka yi aiki da ruwa kuma ka nemi magani zai halarci a zaman duniya haka nan na maganar cewa haɓa dajin ka ta ruwa eh ka nemi ruwa ka nemi magani amma ka yanka samu magani an ce kakka taɓa ruwa kakka taɓa ka yi taimama ka yi taimama annabi sallallahu alaihi cewa sai da tahul mu'minu namiji da masu asha sani tarwa annabi sallallahu alaihi cewa kasa ita ce abin tsarkin mummuni in bai samu ruwa ba ko shekara goma ne kenan za ka yi aiki da ƙasa ka yi taimako ka yi sallah har Allah baka lafiya
na'am to sai wani shi kuma yake cewa kamar idan mutum ya zo iya kamar gonakai na bakin gari wai shi ma an yarsa ruwa zai taimama ne ya yi sallah
eh ita ina ga abdullahi bin umar ne ya fito daga wata gargashi ta jur daga ya fito daga gari daga unguwa daga wata nuri ya zo ga shi ga madina sai tsaya yin taimama ya salla ya wani ce ma ga madina ga ta nan galawa galotain kana ga kacin kai salla ka yi taimama salla ka yi taimama ka salla nan ya ce wa ya gaya maka za mu isa shautar waya ce ga ruwa na ha'a kai halibi kibiya bi kusa za ka yi taimama a nan garuwan a madajin ne ya ce garuwa hawa daga halibi ta yarki biya biyu ka yi tsanka ruwa kuma za ka yi taimama a nan ya ce waya gaya ma za mu kai ruwan waya gaya ma za mu iske ruwan rayuwa ce waya gaya maka duk da kake lokacin sallah babu ruwa kewayenka kai ta yi ma sallah ka ta yi takaici eh ba ce nawa aka yi a nan garin nawa aka yi bakin ka ya zo gari ayyaka sana a mutu a nan bakin kanya bayan mu da a abada mutum ya mutu ga kana kallon kana kana cikin rabin zandar kana cikin rabin da magana a kasar na san da yawa aka yi a nan kafin a zo gida Allah mai cikawa to kenan magana cewa ya zo gida in dai lokacin sallah ya kai sallah ka tsaya ko ina kai sallah babu abu ruwan babu abu ruwan kai sallah ka tai wallahi wallahi na'am to sai tambayar shi ta biye cewa ana iya cewa mutum na annabi
ina annabi ne ba
to sai wani sai yake tambaya akan wankan janaba to shi kuma ne bayan a wannan yake cewa wai wani irin wanka ne na janaba da ake yi da a gaba da alwala
to yan uwa magana da na ce na annabi in amma ya kace a Hausa ce na annabi kenan me wani abu da annabi ke so naga cikin sahabbai cikin tabi'ai akwai wani malami da malami ya ce wallahi ana yake cewa inda annabi ya ganka da ya soka da ya kwanin ciki da kai akwai mai yake na abu na kware mu da annabi da ke so annabi sauki da mashin annabi kenan mai bin halin abin da annabi wannan annabi ke so shi ne annabi maganar cewa wankan janaba amma kayan shi ga wani yana cewa tambaya ke ce wai subhanallah
to iya shinka ya kai kai subhanallah kenan ya mance tambayar ka dan uwa an gida ta mutu ka tana kuma to maganar wankan janaba mai arwalla shi abin da yi wanka na kamala cikakken wankan janaba daga ka zo wajen wanka ko kin zo wajen wanka duk abu ɗaya ne ita da niyya wani abu ne wanda yake da alaka da zuciyarka bai bukata ba bukata halishe babu wata adda da aka a sunna ta da za a karanta a yi wankan janaba ba mai kama ita da mai hira kuram a sunna da ya ce annabi ya yi ko sahabai sun yi wajen arwala ko wanka ko sallah na wata kusur janabatu faradu rafa'ul hadas a kamar a sagari karatu da musamman babu inda Allah ko annabi hudu ko wani malami ne ba katsi ne ya yi littafin majamuniyat wani malamin da ya littafin wannan shi abin da yake kashi ne ya yi dukkan ibada ko ce mata karatunta kuma a larabce ya kakwai larabcin to shin gaskiya abin da shaida alaka da niyya niyya nan ga iziya yan wa mutane su manta abin da ka rubuce mi iziya ya bayani karara baki saman hori anniyatu muhalluha alqalb wurin wurin niyya zuciya ce wurin niyya ba harshe bane ba Hausa wani suna cewa babu laifi in kayi amma kenan tushen zuciya ne kuma ce bai cikin aikin magabata annaba ko sahabbai yin nawaitu salata kaza nawaitu gusul janabat ko nawaitu uru kaza kurin in ka zo wannan nan tasawun ki an mai wannan niyyar ta kai ranka abin da kudurta shi niyyar ka da ka zo jan arwalla ka kudurta za ka yi arwalla shi kenan ka zo wankan janaba wankan janaba za ka yi to idan ka yi wani niyyar a takaice an kai niyya ta wankan janaba ko cika niyyar wankan janaba ana so a fara wanke hannu bakin wuyan hannu bakin fonya ake fara wanke wuyan hannu an haka wanke wuyan hannu su uku tukwan a sa hannu ya kasa hannun dama ka kudu ka zuba an hagun ka wanke al'aura ko ki wanke al'aura a wanke al'aura da kyau aka wanke al'aura da kyau shi ke nan wata ƙasa ta an wanke ta to don gudun taɓa al'aura da ke da shubha ko saɓani sai a wanke tun daga cibiya zuwa cinye zuwa guyo ko ina da ba ka dawo ba ina ba kin dawo ba aka wanke da kyau wannan wurin in so sai a zo a yi arwalla wannan wanke kazan ka wanke kazan da kuma kai wankan janaba ka wanke wurin a matsayin wankan janaba madadin janaba ka wanke wurin gaba daya yanzu da ka zo ko kin zo sai a yi arwalla irin arwalla ta sallah ta yau da kullum cikakka arwalla in ka arwalla cikakka shikenan sai a ɗauko ruwa a zuba a ka a gurza a gurza a wanke kai so uku da kyau ana jika kama sa ruwa a jika kan ga ma zuba ruwan a jika kan an haka wanke kai so uku shikenan sai a ɗauko ruwa sai a zubo ƙasa a wanke su wuya ɓangaren dama a wanke ɓangaren hagun a wanke idan aka yi wannan aka wanke idan aka wanke da a ruwan labarin sake wanke ba eh kurin sai a wanke sauran jikin an aka ƙare wannan shine wanka cikakke na wankan janaba mai arwala sai a je kurin kai tsaye a je a yi sallah
na'am mai tambaya wannan na ɗazu abinda yake tambaya cewa zikirin nan da ake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin yace ana yin ta a cikin sujada kuma kafa nawa ya kamata mutum yi to shi na akwai wata shuba akwai suna kawo wani lakani hadda sallah raka'a biyu da wannan addu'a ko wannan aya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kawa 41 a sujada abin da muke ga mutane ba an rubuta kwamfani ba ba shi da inganci tushe ingantacce daga manzan da Allah ya aiku ba wani ɗan wabi abin da gama duk wata aya duka abin da kai da ayar ƙur'ani ko surar ƙur'ani aka ce ma a karanta a ruku ko sujada ba shi da inganci daga manzan da Allah ya ku sallallahu ba ma inganci ba hanawa mai annabi sallallahu alaihi iya cewa nuhitu an aqra al-qur'ana raki'an aw sajidan an hana ni in karanta ƙur'ani a ruku'i ko sujada abu hurairar radiyallahu anhu kitan kace hususiyya ce abu hurairar yake cewa nahani khalili an aqra al-qur'ana raki'an aw sajida yace masoyina annabi kenan ya hana ni karatun ƙur'ani a ruku'i ko sujada in ce ƙur'ani musa sai ga gaban ya musa gaba daya wannan mushaf daga baya ne wannan suna asali annabi iya raye kurin ta duk abin da zo na ƙura'ani ta ake maimakon ƙura'ani ko da aya ɗaya ce ko sura ɗaya ta manzana sai ce a daren jiya an sabaka min da wata da ƙura'ani alai aya ɗaya ce ko aya biyu wasu ayoyi ne annabi da sahabbai suna kiran ƙura'ani dukkan juzu'in ƙura'ani duk wani yanki da ƙura'ani aya ce ko ayoyi ne suna kiran shi ƙura'ani wannan gaba ɗaya ana mai suna da mushaf mushaf sunan shi kenan nan kamar shi cikin amana shari'a na salim halini ke cewa dukkan wata aya ta ƙur'ani ko da tana da addu'a cikin irin rabanoni ya ce sun shiga ƙarƙashin wannan hani ba karan kasa cikin sujada shi a cikin tafiya a tsura amma a sujada in dai ƙur'ani ne annabi yana karanta kenan wannan ba wurin karatun ta bane ba ita wannan ayan wannan addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ruwa ta sunan tirmidhi da abinda ya inganta dai tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata suna aya ya mata suna shugaban addu'o'i shugaban addu'a ya ce babu wani musulmi da zai roƙi Allah kan wata bukata ya karanta wannan aya sai Allah ya biya mashi kenan wuraren addu'o'i kama annabi salati ba ka karanta ta kunan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin irin wurdin sunna ko kai uku ko kai bakwai wannan sunna zaka da wurdi wannan wutri in kai kai ko kuma kai tayi kurin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu kai kai kai kai a daga hannu a gaya mu abin da ake bukata a wajen Allah insha Allah wannan shine kuran abin ma wannan sallah raka abi karanta sujada wannan gaskiya ya saba mu sunna ingantatta wallahi alam na'am to sai mai tambaya na gaba yace wai ina hukuncin kamar idan mutum ya rasu wani sai a je a cikin gidan shi a keɓance wuri a ce wai wali ne a binne shi a ciki ne ya hukunta wani a addinin to wacin wali ne wannan dama kuran da soyayya ce ko kabace ma kuran dan idan manzon da Allah ya wannan sallallahu alaihi wasallam yana rayi ya hana wani ya ce wani kaza ne ya mai shaida an ba abin da manzon Allah ya hudi ba ya keɓance wannan kaza ne misali hanzala wanda ma shi mala'iku suka wanke shi da a ciki akwai da yar Allah mai cikawa sai mun Allah take cewa ka kare Allah ya maram kaza ka take na annabi cewa ga miki annabi ya kwabe ta me yasa za ta yi shaida kan wani in wannan sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi ya hana sahabbai su kwa wani shaida he abin da in wannan sai ake ce muku mutum goma da aka bushara aljanna don manzo Allah ya ba su bushara ba su ya ba da dama a takaice dan wani bai halitta ga wani ya ce wane kurin wali ne an kare hidda abin da halitta muna tsammanin wani mutumin kwarai ne muna mai tsammani a wajen Allah kuma amma Allah shi zan hakika za ka wa mutum kyakkyawar fata ina kyauta da tanwa ne Allah sa waliyin Allah ne amma babu tabbas tsammanin wani rabbuka ne tsammani ne babu tabbas kan shi cikin haka ne kace wani wali ne da yawa ake waliyan haka ake kuma matakar ce wa cikin dare wannan ta ga haske a cikin gidansu a wani ne dawo kuma malam ya dawo shi kina a ce wali ne ba ka da yawa kake da yawa aka kai waliye kurin watan ko dan shi yace ai je cikin dare ya ga haske a cikin gida duk gidan ya haske dama wani ya ƙara tambaya yace wai me hukuncin da ake cewa mutum ya mutu a ce ya haska an wani walitaka wani abu ne wata martaba ce akwai waliyan Allah tabbas nasin qur'ani ya ba ya labari akan su ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kamar tambaya tambaya so wannan waliyan tashi sama ne haske ne mai walidaka ya Allah ce allazina amanu wa kanu yattaqu Allah ce waliyan Allah ba sa tsoro ba sa bakin ciki akwai bayan Allah waliyan Allah masoyan Allah to wannan Allah ce su wani waliyan yace su ne wanda suka yi imani kuma suna jin tsoron Allah to shi ne kace amma dukkan mai imani waliyin Allah ne illa akwai khas manya manya masu daraja ta kololuwa ta wadaka a kenan akwai bayan Allah na kwarai abin da yake da matsala kai ka wa ka ce wani wali da ka bai shaida shi aka hana don baka san ba alaƙar bawa da Allah yakan yi a hili kake ga haka ba san abin da ke shifkawa a ƙasa da yawa kana annabi iya raye an je wajen wani yaƙi sai sahabbai suka ce fulanin shahid fulanin shahid wani ya shahada wani ya shahada suka zo kan wani wani shahada annabi ce kalla inni ra'atu fi nar kakai a ba shahidi bane ba annabi ce na gan shi a wuta annabi ya rayu mu a wajen yaƙi mutu an samu labarin ƙarshe annabi ya ce ya gan shi ya saci wata riga ta ganima kanta aka shiga wuta kenan wanda haka yawan maganar keɓance ka ce wani wali Allah wani hana mu abin da yake magabata muna kyawun muna wani kyakkyawan zato bawan Allah ne muna fata kuma Allah haka ne mimin fatar haka nan amma kada mu yanke a cewa na shi ne kuma shi wadda taka ya kai mutum kaga ba wani yan wa inda hau da taka haske ce ya kamata mu ci hankalin inda wadda taka haske ce to ba sa wuta a Madina duk wajen duniya ba ba ka Madina sahabbai suna dubunnai ga kabar ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam inda har wadda taka haske ce to kenan kaga a baki akalla ba sa koran balle a mace a Madina gaba ɗaya ma kuma da shugaban wajen gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam amma wuta ake sa aka kufur kufur ake baki da babu nan gwana suke kenan zaka gano kenan wannan ba sharadi bane ba in mutum wali ne sai an ga wani suke illa ba mamaki a samu wani abu irin wannan wata Allah so kar wani bawa da wata karama wannan karama Allah so amma a ce wai wali taka haske ce shine matsala babu shi abinda tabbatar haka nan ga waliyin Allah ne kuma rena shi ba dauke shi a kowa ba amma bawan Allah ne na kwarai nan da wuce ba sati wani ke ban labarin wani bawan Allah ya je wani gari Allah mai cikawa bako ne yan garin suna da abu na kabilanci na raina mutum ba in babbacin kabilarsu suna da wani ɗabi'ar yan garin a yi wani wani kula aka je aka yadda shi aka je aka binne shi ba wani kulawa duk a ya ce a cikin abu akwai rashin ɗaukar wata kabila ba ta daraja masu wani akwai wani al'ada cikin mutane irin wannan dai na wulakanci aka je aka da a sami lakoni masu mai aiki kayan da ya zo da daren shi aka kusa suka binne shi ya ce wallahi wallahi abin da ya wakana sai ya ce wani abokin shi mai labarin abokin shi sun je a garin akwai rami da ake ɗaukan ƙasa ya an yi rami a ƙasa ƙasa da wani ƙasa ramin da ake kwasa ƙasa an yi ƙasa an yi ƙasa can sama kenan an bar sama ana hawa na wuciya amma ƙasan rami ne na ke ɗauka da ƙasa ya ce wa ran nan sun zo ɗaukan ƙasa da babban mota da ya zama wurin sai shi abokin nashi ya shiga iya cikin ramu ya hutawa cikin inuwar kurin ƙasa he ta yanke daga sama sai da ramu yanke ne wuf wani bangare kun ta hado ƙasa kurin sai ga gawa gawa a cikin zane alimki lahiya lau subhanallah aka zo aka ɗauko mutum ne kamar za ka binne ba abin da yi aka koma gari da gudu kai ku zo wuri kaza kuna da labari waye aka binne a wannan wuri yace da aka zo aka bincika he wani tsoho tsoho yace wannan duk annan dan shaka 60 bai ba ku labari dan shaka 80 ma yace wannan mutumin tun muna yara nan da shaka wajen wajen 60 60 yace wani dan wani bako ne yazo ya mutu aka ce kai kullu sallama bai aka je aka je aka to aka aka aka binne shi da kayan ke sallama mace ba yace ba magana wanka ko sallah ba mace ba yace haka aka binne shi a wannan wurin muna yare yace da sai na ta yalla zan ta ya kashi ga 60 ta wallahi aka je aka doko ni bawon Allah yanda mutun gawa take sabuwa aka mai wanka aka mai wanka irin ake ma kowa wanka aka sami da kauri aka mai sallah aka binne Allah kadara ya mai sallar kaga zo nan don Allah da Allah sai mai wannan karama ya abin shi dan wadan haka walitaka ko da baka gano komai a mutum ba iya waliyin Allah ne ba wannan kaida kawai don wali an gwada maka wannan waliyin Allah ya kai mutum waliyin Allah ne kuma rena shi a garin ba kowa bane ba iya ba kashi ban kuke ba shi kuna kore shi haka manzo Allah ce ba rubba ashi asa akabar mudufun bi abwab yace da yawa wani bawan Allah gashi babu babu tagara babu kayan kirki cikin halin gashi ma fadaza yace amma inda yace yace za shi gidan wani maza koro shi inda za shi neman agaji za a koro shi waye kai kai yace amma ce da za ka samu Allah labarau inda zai rantsuwa ga Allah Allah zai kubuta da shi ma'ana ce wallahi a garin nan ya ruwa yau Allah sai ya ruwa wallahi a garin nan yan ga yan kaza kuma Allah zai kubuta zai abin da ya hudu akwai irin bayan Allah amma a wajen mutane annabi ce ba kowa bane ba su kima ma za kore su amma dan haka wani taka wani sirri ne tsakanin Allah da bawan shi wani bai shiga sai dai ina tsammanin wane wani ina mai hata mutumin kware ne akwai haka nan al'alasar abin an gano dai kuma a kuma ba abin ne mutum a gida a kashe magwada ake laki binne kowa
to wani ne ke sake tambaya cewa gaskiya bai ji ba da Allah malam ku maimaita mishi irin abubuwan da mutum zai yi ya samu soyayya ko kuma yarda Allah ai aya an kawo ta alqur'ani da wasu hadisai a takaice Allah subhanahu wataala ya sanar da mu yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah daga filakun dunan bakon wannan daga cikin ali imran Allah ya ce qul na Allah ke ba annabi umarni ka gaya mutane in kuntum tuhibbuna Allah in dai hada gaske kuna san Allah in dai mutum iya san Allah da gaske to ga hanya fattabi'uni ku bi ni wa za bi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shi ake yace idan kun bi ni yuhibbukum Allah kaji sai Allah ya so ku ya gafata muku kurakuranku kenan hanya babba da nassun qur'ani ta samun soyayyar Allah Allah soka kai biyayya ga manzon da Allah ya aiko shine Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai biyayya wancan shi wace mai biyayya kaga bai kirkira shi bi yake ba na shi bai yake bi yake wannan shine hanya babba kuma da yin duk abin da kullum nabi ya magana cewa Allah ya bayani bawa kullum kana ƙara ibada kana ƙara farilla kai nafila Allah zai soka kuma ta kace dai babban hanya kofa a bude biyayya ga manzon da Allah ya go ita ka samu soyayyar Allah Allah so mu
malam sai wani ya ce a cikin damuwa da Allah ku bashi zikirin da zai ya samu sanyin zuciya shi yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin irin su Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahla Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahla a cikin askan ake cikin halin damuwa Allah ya rore kuma malam musulmi
malam baran gwara da wannan ke cewa ya mamata shi tambayar da yake ya mamata shi saki uku a gami guda kwaram ya ce wai wannan haske yake nema haske mai kenan bayan ya yi Allah mutane kamar sai kamar abinda umar ya laye gaskiya ga mutane Allah ga umar da hukuncin da yi akwai lalai akwai shagantaka ta mutane mai alimi kamar shi ne gurin wani mutum ya kuma zai tambaya wai wai zan tubi kana haske mai zaka yi baka tambaya ka yanka yake tambaya me yasa zaka yi kullum ana rigewa wannan ana rigewa tsakanin alƙalai da uwayen iya da abuwa da tambaya yan wallalle kullum muna magana mutane mu ba mu muke yanke hukunci ba amma wannan yan abu ne mai mushkila akalla dan uwa abin da ka san akwai rigima a garin ku akwai sabani wani ce ya wani mace bai me yasa zaka sa kanka duk wani rikicin ko san rikicin ana wani rikicin saki uku saki ne gaba daya ita rami a saki ɗaya ne haka abin yake wajen mutane duk da malaman sunna suna bada fatawa kuma muna bada fatawar cewa saki ɗaya ne kan wasu dalilai amma me yasa dan uwa za sa kanka cikin irin rikici da gangan misali ka san maka irin za kai ka zama kana mahuta da ban kai Allah ya baka dama su ka yi daban-daban a talaku maratan ka yi ɗaya inda gyara a gyara ka huce a koma ka yi biyu tukun in ya ƙarshe a yoku kuda ka zo dambale gaba ɗaya kuda na yoku kuma kuma zuba bayan kai abin da taka taka doka wannan an watsa da mutane ya kwata su tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kauce ma rayuwar ku shubha lalle abin da muke ba fatawa yan uwa wannan abu ya wakana manzo Allah yana yasa sanama shi ne babban jagoran iyaraye hakan ta wakana an yi suke uku amma ya ce a maida ko ruwa ta abu rukana ya ce rasu la uku da mata na mata maida ta ya ce rasu uku da mata na mata na sani ka maida ta haka ga ruwa cikin sai musulun wata tana samu suna suna ko tun tana abi abi da sauran wurare wannan cikin sai musulman billah bin abbas ke cewa saki manzo Allah yana raye saki uku a zaman da yake ruwa ce baka iturta hadisi ingantacce ruwa musulun abdullahi bin abbas ce yace manzo Allah yana raye saki uku a tsaye yake doka haka annabi bar duniya abubakar haka ya hawa kalifatin ya kare yace haka ya bar duniya uku a ɗaya yake umar shekara biyu da ya hau haka yake yi daga baya abin ya yawa matsayin umar na shugaba na al'umma ya ga abin ya yawa shigantaka irin wannan shigantaka ta yawa mutane an hana kwakwura ta yi shi umar ya yi shawara da wasu sahabbai kai gaban nan lawa madainahu ya kamata gaban nan duk wanda take irin wannan shigantaka abin da Allah ya baka daban-daban kai su uku kai zama guda umar ya kamata za mu ɗauka a ukun gaba ɗaya ta armi ya sami goyon bayan sabbai shi ke nan suka haka nan kira wannan umar matsayin na shugaba wani abu ne na irin wannan na abin shagantaka tayawa umar ya yi hukumci kan abin ya yi ɗauka a uku amma wannan ya ture abin manzan Allah salama yi wani shugaba ne tsawatarwa ce na haka kenan wasu malamai da yawa ya suka ta yi kan wannan uku in kai uku zama guda uku ne ta armi wasu ka ce a dan daga ba ta sai da sayyidina ali akwai wanda ba su kuma wannan hukuncin ba suka tsaya uku an aka uku a zaman ɗaya yake to amma jamhuri suka ce kan uku sai ma muke bada fatawa mu akan wannan hujja muke bada fatawar cewa saki uku inda zama guda ne ba a yi komai ba a zaman ɗaya yake biyayya ga hukunci na babba hukunci da manzo Allah sama ya rayuwar shi Abubakar Umar ma yayi daga baya wancan shi muke bada kenan wannan abu in wani gida da kallai suna aiki da abin da shayi littafin sa ne da abin da shayi masabata malikiya sai su ce ba barami ba ne yanzu abin da suka kula rubuce haka ne haka wannan fatawa mu muna ba da fatawar za a doka a daya amma shawarar yan wankewa da masu wani abin mutane su yi tsoron Allah irin wannan abin da yanzu yakan yi a baka fatawa ne ce a ko yarinya ko ban yarinya da malamin ya ce mace uku ne ya ta arame ba arame ba ka sa ɗanka ko iyalanka cikin shubha ko alƙa zargin armanka ina lili kenan mutum mutane a kawacin irin wannan kalmar a yi nesa irin wannan lafasin na uku zama guda in haka san baka yi hakuri ba za ka dawo kuma ka dawo wanda baka dama ka yi daya inda dama ka wuce a koma an ka zo ka caba kuma ka caba kuma waye mai mahuta haske yake ne ma ka san haske ne masa ka yi shi Allah kiyaye dan wa ta kace muna muna baka fatawar cewa ka ɗauka a daya yanda manzon Allah ya hudi kuma wannan hukunci ya dace da inda ka je wajen shari'a eh amma ɗaya muke bayar fatawa kasar kanji gaskiya kuma muna fatar Allah wani mafuka kan daidai to yan wani ga insha Allah gobe sai za mu komo insha Allah goma in tayi to mun ban goma insha Allah Allah kai mu gobe sai insha Allah to yan wannan masu bukata ta ta bukata ta addu'o'i masu jarabawa ne da dukkan da bukatun gobe Allah biya bukatun na kai gaba daya Allah tausaya mana biya bukatun gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته